بسم الله الرحمن الرحيم فقال للذي ظن أنه ناج منه عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلم من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال لي ذن الناج من اذكر ربك فأنسى أذكر ربي في ذنب سنين أنا كان تاريخ ديش النبي يوسف عليه السلام وأن an ji dawo gaman da ya yi da yan uwansa suka jefa shi rijiya aka zo aka fito da shi aka sai da shi aka zo masar aka sai da shi a sarki waziri ya sarki tafiyar ya saye shi ya kai wa mai iyalinsa zulaika abin da fasikansu ya faru ga shi dai an tashi a kurkuku ya shigo tare da wani samari guda biyu sun masa tambayoyi na mafarkansu ya musu wa'azi kuma ya fassara wasu mafarkin to mafarkin da ya fassara cewa ɗaya daga cikinsu da ya ce ya mafarkin yana tatsan inabi wato giya yana shayar da sarkinsa to wannan kan zai kuma kan aikinsa ya ci gaba da shayar da sarki kamar yadda ya saba shi ko wanda ya ce ya mafarki ya ɗauki waina akan kansa tsuntsaye suna bi suna ci to yace wannan kan za a tsire shi ne tsuntsaye su daga kansa a to ya ba su wannan amsan mafarki nasu suka ci ai daman ƙarya ne ba mafarki suka yi ba sun shi mafarkin ƙarya ne ya ce a ai wannan kan ta gare Allah ya riga ta haka zai faru ko da ɗaya wani haka Allah ya riga ta haka zai faru to sai ya gaya wanda yake tsammanin zai tsiran wato shi wanda yake shayar da sarki kenan da Allah in ka je wajen mai girma sarki ka ambace ni a wajensa ka ce akwai wani saurayi wanda aka zalunta aka ta kuku ba da laifinsa ba wataƙila ko zai sa a bibiyi hukunci na in samu in fita sai ya gaya masa haka amma kamar yadda muka faɗa cewa sayyatul abrari hasanatul abrari sayyatul muqarrabin cewa munanan ayyukan kyawawan ayyukan wanda za a ce mutanen kirki to su na kusa wannan ma zai zama laifi na wajen su cewa da ya yi ya faɗa wa wanda yake tsammanin zai tsaye a majojin sarki sai Allah ya kishin wannan cewa shi yana annabin Allah ji dan annabin Allah jikan annabin Allah ya gaya wa Allah mana kawai Allah ya masa sai ya ce ambace wajen wani sarki to wannan ya sai ya zama ya yi shekara sha biyu a kurkuku kafin kafin fitansa ya zo zai ji Allah ya bije bida sinin ya zama cikin kurkukun wa'yansu 'yan shekaru kamar na gaba cewa in an ce bidu da larabci daga uku zuwa tara ne to amma abin da malamai suka ce ya shekara biyar kafin wannan magana bayan wannan magana kuma sai ya shekara bakwai in ga yi zama sha biyu kenan hama malamai suka ce wai uzkurni dinnan da ya faɗa harfa goma sha biyu ne sai zama shekara sha biyu kamar yadda adadin wannan wannan harfan uz biyu kur biyu inda uku rabbika uku a ga shida shida in kana shida nan ki shida dangane sha biyu
قال الملك إني أليس بعبقرات مال يأكلون لهم حجاب وسبع سلات وسابسات يا
Thank you.
وقال الملك إني أسر بقرات ثمان يابهن سبع إجاب وسبع سمرات كدر أخرى بسات يا أيها الملو وافتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون to da lokacin fitan Yusuf ya yi malai suna cewa sai addu'a ya ce ya Allah yanzu kan fa Allah ya gonka zaman kokun ya ishe ni Allah ka fidda ni mala'iku ka ce amin a wannan daren da ya addu'an Allah da ikonsa sai sarki mafarki sai ya tara jama'ansa ya ce a tara masa malamai masana masana mafarki da aka tara su sai ya ce musu in na harisa bakaratin simani na yi mafarki na ga shanu guda bakwai masu kiba da kuma su shanu guda bakwai su kuma ramammu amma amma mamakin sai na ga su masu ramammun suna cin masu kiba na kuma saboda jabun wasa masu barin kudin kuma na ga tsingarnu guda bakwai wanda suke wato sun yi korra sun ɗauki sun yi kyau wa wakar ya bisad kuma sai na gwamnati su matsangannun guda wadda su kuma sun buge sun yankwame saboda haka wani mabaki sai ta da hankali nake so ya ku wa'annan masu masa mafarki ibn firoyera ku ba ni labarin wannan mafarki na ku mun tawilin wannan mafarkin nawa in kuntum lirru ya taburuna in kun zama ku malaman masa mafarki ne to ku fassa wannan mafarki nawa قالوا أبغاس أعلام وأنا ابتدي أعلام بآلمين suka ce a wannan mafarkin naka ai mafarkin gululu ne bai da fassara da amma ya suna cewa mafarki uku ne akwai mafarki na gaskiya akwai mafarki wanda yake abu ne ya dame ka a zuciyanka ya matsa maka zuciyanka to yan kwanta mafarki sai ga mafarkinsa sannan kuma mafarki na daga daga shedan na gululu kenan a wanda ba kai ba gindi to yanzu ka ce wannan irin mafarkin da yayin nan irin na shedan ne wanda bai da bai da bai tajiri ai amma malamai suka ce ba haka ya kamata su yi ba da ya kamata ne su ta ba mu sani ba a nemi wanda suka sani amma wai ya suka zama sun nuna cewa ba ba babu ma fassara mafarkin sai mu sani ba ba ma fassara mafarkin irin wannan na abu ya zama gaskiyan sai ka ya farki sai ya ga abu ya faɗo yanda ka gan shi irin na gaskiya kenan manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa a ni ma abin da aka fara abin da shi wato ru'ya ta gaskiya ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yana cewa ita ru'ya ta gaskiya wato tana kashi a wato 46 ne kashi 46 na na na na yankin annabci je mu Allah saka masa da alheri wajen tabirin wannan yace eh in annabi sallallahu alaihi yayi shekara 23 yana isar da aikan Allah to in ka dauki daga saukan Qur'ani baitul izzati cikin watan Ramadana daga lokacin annabtan ta zo amma bai fara jin wahayi ba sai bayan wata shida yana zuwa gogon hira yana yana abotan Allah har ya kai wata shida sannan ya ga mala'ika cikin watan maulidi ya fara jin kwaya bakin daga wajen mala'ika jibrilu to yanzu cikin wannan wata shidan a tsakanin ne ta ganin wannan mafarki na na na gaskiyan to in ka ɗauki wata shidan nan in ka raba shekara ashirin da uku ya zama wata shida shida zai baka arba'in da shida kenan go wata shida wata shida shida in kara ya ci in in shine rabin shekara go to in ka da shekara ka shekara 23 ka ninka so biyu zai baka nawa kenan 46 ashe kenan shine kenan ashe yanzu za ta shi ya fara da mafi kenan ga cikin wata shida nan kenan sallallahu alaihi wasallam wajen mai yi gode da yi mutum abin da ya dame ka a zuciyanka kaga ya faru wani bawan Allah eh sai malam ya ji Allah gafarta malam ina jin wayan su bayin Allah suna mafarki suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni ban taba ganin sa ba sai ke so malam ka bani addu'an da zan samu ni ma in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan baka kuwa sai ya bashi wani rubutu yace ya je rubuta wannan rubutun ya dafa wake da rubutun in wake ya dafu daidai lokaciya to ya ci waken nan ya ƙoshi amma da sharaɗi kar ya sha ruwa ya kwanta haka shi kenan kuwa ya zo aka yi rubutu ya daga wake da ya zo kwanciya ci ya ƙoshi da wake bai sha ruwa ba sai ya kwanta daga yawa sai wajen malam malam ya ce bukata ta biya ko ya ce to malam ni bin na sarkin na je na fada wannan kogi na je wannan waje na sha ruwa na je can na fada kogi ba sarkin da nake wannan yace to ai wa'azi na maka da yake ka kwanta ne zuciyanka ba abun da take tunawa sai ruwa saboda haka daga zan kwanta sai ya zama abin da ya dame ka nan sai zuwa sai ka can ka sha wannan ka sha wannan ai da manzon Allah kake so a lokacin kaman yanda kake so ruwa da haka za ka ga shi da ruwan nan to wannan kenan in ka damu da abu kai in wannan kai farkin sa sai suka ji a wannan bagin da azga su ala wanda bai da bai tabiri ne saboda haka su ga wasan tabirin irin wannan mafarki na ga su halamin ba
قال الذي يدى منهما وادكر بعد أمنا أنبئكم
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتي ننا أنا أنبئكم بتاويلي فأرسلون to shi wanda annabi mu Yusuf ya masa wasiyan cewa ya ambace shi wajen sarkin nan shedan ya mantar da shi bai ambaci annabi Yusuf wajen sarki ba sai yau da aka kawo wannan kissa na maganar mafarki sai ya tuna malamin mafarkinsa akwai kuku yace to ai ba wanda zai bada tawilin wannan mafarki in ba shi ba an yi mafarkin ƙarya ma ya ba da fassara kuma abin da ya faɗin ya faru balle mafarki na gaskiya saboda haka shi ne kada zai iya ba da wannan tawilin wannan mafarki to sai ya tuna a tsawonsa da yusuf wasu ma suna cewa daga ji ma sai ya fashe da kuka ya tuna cewa ayyukan da ya ce masa ya ambace zai ji magashi ya manta sai yau yake tunawa ya za ku wani ka wanda karba da ummatin ya tuna bayan shekaru shekaru baka yau da ba shi yake ya manta sai yau yake tunawa sai ya tana wannan biyu kan bitawili ko aike ni in je akwai wani da ibra ne saurayi da yake kurkuku ba wanda zai ba da tawilin wannan mafarki in ba shi ba ku aike ni maza maza in je in dawo muku da labarin wani tawilin wannan mafarki da sarki yayi
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع حجاج وثمان سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون yusuf ayyuwa siddiqu abtina li bagayatin simanin ya kuma sabu ijabun wa saqi sumratun kudna ukhra bi satin la alla jannati allahum ya'lamun a da aka ce je sai ce kai aiki yana kunyan zuwa ba yana kunyan zuwa ya masa alƙa ya masa wasiyyan ta da ya masa ta mu je sai yau ya je yin gashi me zai ce masa sai dai ya aka je aiki bai taba zargin wani da abin da same shi duk abin da ya same shi ya san Allah shi yake yake duk abin da same shi Allah ne ya rubuta da mai yake samun sa ba zargin kowa aka bari ka je ba abin da zai faru sai ya je ya samu annabi Yusuf sai ya ce Yusuf ayyuka siddiqu ya kai wannan mai yawan gaskiya ai shi kam ya gani ko dan shi kam ai shaida ne Yusuf mai gaskiya ne tunda ya ga an tsire wanda yace zai tsire an tsire shi kuma kuma ka aikin sa yanda Yusuf ya gaya musu Abdu na yi da gajin simani yau na zo ne ka ba mu fassaran wannan mafarki da sarki ya yi sai bakajin simanin sarki ya yi barkin wayansu a shanu guda bakwai masu kiba ya kuma sabu ijabun sai ga wasu ga shanu kungiyan mu guda bakwai suna cin wannan masu kiban guda bakwai da saba sun bula wa sabbi sun bula jin kudirin da kuma wato zangarniya guda bakwai su ma masu kyau masu korra masu kyau wanda suka sabbi wanda suka yi aya zai ga kudin da kuka ya da zatin da wani suka dangannin guda bakwai su kuma sun yankwame sun bushe li'alli ajin nasu Allah ya lamuna Yusufu da Allah maza maza ka bani amsan wannan tawilin wannan mafarki ana nan an taru a fada ana jira na don maza maza in kai musu wannan fassara su ma su sani cikin abin da ka san da ni su ma su san abin da ka san da ni na fassara wannan mafarki
قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حكت أخذتم فغروا في إلا قليلا مما تأكلون قال تدرؤون سبع سنين دابا وما أخذتم فذروا بسنبله إلا قليلا مما تأكلون sannan yusuf ya fara ba da mafarki a fasar mafarki kenan yace wannan shanu guda bakwai da aka gani masu kiban nan wa'insu shekaru bakwai ne za su zo masu wadata wanda za su ba da wato wajen noman da za a yi noma zai yi kyau za su ba da amfanin gona zai yi kyau a wani shekaru guda bakwai ta zo sama ce ya daba yadda kuka saba shekarun za su bi juna guda bakwai cikin abin nan wato zai shuka za ta yi kyau zai ba da amfani mai kyau amma a tattun to wannan kuma shawara zai dasu saboda abin da ya faru a gaban kada kuma su yi sake da wannan shekaru bakwan nan masu ba da gona ta yi can nan to su mai su akwai wasu masu bakwai za su zo to su ci tare biyu wancan masu bakwai masu zuwa masu wahalar da ya za su tare ne idan sun yi girbi to kar ma su cire hatsin daga cikin kwansonsa su bar shi a cikin kwansonsa wani bikin buli illa kalilan min mata ku kan ma ku surfe hatsin sai kaɗan da za ku cinne za ku surfe don zai karɓan ajiya jaɗe ajiye kan ba zai lalace ba
ثم يأتي من بعد ذلك سفر شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون to bayan shekara bakwai wanda noma wa kayan gona zai can nan akwai shekara bakwai kuma a bayan su wanda za su zo masu tsanani za a yi yunwa za a yi yunwa mai tsanani a cikin shekara bakwai zuwa bayan nan to idan kun yi wancan ajiyan to wannan shekaru bakwan nan sai ya zama kuna ci daga cikin abin da kuka kuka ajiye kuka gabatar din nan sai ya zama za a kowa shi za a ci illa qalilan ma tusinuna sai dai kaɗan wanda za ku ajiye shi ma saboda iri a gaba wanda ko kuma ciyayi wanda ba ci ba ci ba saboda iri a shuka shi gaba
ثم يأتي من بعد ذلك ما هم فيه ظنان وفيه يعصرون
sun na yi ma zalika amun fi zasu nasu wa fi yasiruna to bayan shekara sha hudun nan bakwai na ƙoshi da bakwai na yunwa to a kowar shekara da zo kuma wannan shekarar za a ji daɗi Allah zai kawo gudumawa wa bayinsa yunwa sun nasu Allah zai kawo wato zai kawo gudumawa wa bayinsa a abubuwa za su yi kyau komai zai zama shekarar ƙoshi sosai ba su nasu zai ya shiruna a cikin wannan shekaran kan za a samu komai ya yi kyau za a yi tattatsen inabi za a yi tattatsen wato shanu a da suke ba da nono nonon su ya- sun ci sun koshi sun ba da nono za a ci zaza za a yi dai koshi wannan shekara ta ɗayan kenan shi ne malamai suke cewa nan gari annabin Allah annabi Yusuf a matsayinsa na siddiƙi yana ba da labarin abun da zai faru cikin shekara goma sha hudu nan gaba ya ba da bakwai na koshi ya ba da bakwai na yunwa ga wani da za ku dace fi ba su na zo yi ta jin daɗi za ta yi duk wata shiga ta jin daɗi to da Allah in dai annabi Yusuf a matsayin da na siddiqi zai ba da abun da zai faru nan gaba shekara sha biyar ba a zarge shi da cewa an ce ya aka yi san gaibu ba sai manzon Allah ne Muhammadu shi ne za a ce shi bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam bayan shi ne shugaban annabawan gaba daya ballan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba irin wannan ba a Hudaytul Yamani yace wata ran manzon Allah ya hawo minbari da hantsi yayi hudu ba yayi hudu ba har zuwa sallan azhar ya so ga muka sallan azhar ya koma kan minbari yayi hudu ba yayi hudu ba ya so ga muka sallan asar ya koma kan minbari yayi hudu ba yayi hudu ba yayi hudu ba sai can kusan faduwar rana sannan ya sauko yake cikin hudun da manzon Allah ya mana nan duk abin da zai faru da gari har tashin duniya manzon Allah ya yi mu labarinsa yace kai ko tsuntsu ne zai kada a sama ba yanda tsuntsaye suke kada a manzon Allah sai da ya ba mu labarin wannan tsuntsun sai dai wanda ya tuna ya tuna wanda ya manta ya manta wani amma sai ya manta oh ashe wannan ne manzon Allah sannan mutuna sai baya san to ashe wannan ne manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah kai shi yake kirari ma yake godewa Allah ne ya da miraji yace Allah ya bani irin mutanen farko Allah ya bani irin mutanen gashe kai Allah ya bani wani ilimin da bai ba mutanen farko shi ba bai ba mutanen karshe shi ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara na soyayyansa da ganin girmansa da da da bin inda ya bi sallallahu alaihi wasallam
وقالت ملكوني فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما فعلت وإن الذي قطعن أيديهم إن ربي بأيديهم عليم وقال الملك كوني بي فلما جاء الرسول قال جئ إلى ربك فاسأله ما بال ذلك الدان يديهن إن ربي بكدين عليم da aka zo aka gaya wa sarki labarin mafarkinsa sai hankalin sa ya ji ayi lalle wannan da shi ne lalle ya fassara mafarkinsa to yanzu kan ba maganan wai ya ji labarin da dan aika ba a aje a zo masa da yusufan ya ji mala ya ji wannan fassara a bakin yusufa wa qahar malikutu ne bi maza maza a zo min da shi maza maza kan wannan sa zo min da shi falamma ja'a rasulu da dan sakon sarki ya zo masa sarki na kira sarki na kira yace irji ila rabbika ko ma zan sarkin naka fasalu ma yi kaɗana ajiyun nan kan in fito da kurkuku a yi tsammanin lallai laifi na yi aka kai ni kurkuku yanzu na masa mafarki ne aka yi beli na aka fito da ni a ina zo kawo in fito kowa ya san cewa zalunta na ma aka yi a kai ni kurkukun zama da duk cikin zai na cikin kurkuku saboda aka ko ba ka tambaye sarki ya kira matan nan mana wanda suka yanke hannuwansu da suka ganni ma ba suka zana aidiya hunna inna rabbi bi khairin na alim shi Allah subhanahu wataala ya sai da kaidin su aka ce na halin girma ce na wajen annabi Yusuf bai kira sunan ita wata neme shi ba ita matan waziri da ta nemi zulaika bai ci a tambayi zulaika bai wata kayan ba saboda halin girma da rufe asiri da kuma ganin irin karɓan da mijinta shi waziri ya mata da yake ake yi masu wawun nan bai kamata ya biya da irin wanda da suka masa nan dai har yanzu dai ya ne ya kare musu mutuncin su da girman su da martaban su sai yace a tambaye su suka yanke hannun su nan su ya ba da shaida ai inna bi kaidin alim Allah yana sai da kayan da suka yi lokacin da suke cewa in bi umurnin ta in yi abin da in ni abin da take son nan Allah ya san wannan kaidin nasu a tambaye su mana shin kam lokacin da kuka neme ni nan na biye musu yana yadda an yi har aka ko ka aka ajiye ni yana so kowa ya san cewa a zalunci ne na zuna sun muku ba ba ba ba ba laifin aka sa aka muku ba
قال ما خلقكن إذ راوتن يوسف عن نفسي قلنا هاجا لله ما هذا ما علمنا عليه min su إن هاجا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز يا محب الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصالحين
قال ما تربكن إلا أن يوسف عن نفسي قلنا هذا لله ما علم عليه من سوء قال ذلك أنا أتمنى من الصادقين to sai aka kira su ana faɗan lokacin wata riwayan tana cewa da amma don su bakwai ne to amma a lokacin uku sun rasu sun mutu saura hudu da ita matan waziri mannan da na zaki ya kira su ita yayo ne kan wai shin kan shi ma da ba za ta nemi Yusuf a annabci lokacin da kuka nemi Yusuf nan kam cewa yayi abin da kuke so yayin nan shin ya biye muku ne yayi abin da aka nema yayin shi ma yayi ya sa kai kurkuku sai suka ji hasha lillahi subhanallah subhanallah subhanallah a akwai kusa ai ba ai ma alaihi suin ai ba wanda cikin mu ɗaya daga cikin ba wanda take tsammanin Yusufu da wani abu mara kyau a lalle kan matan sai an neme shi amma ya ki bai yi ba mu da muka bayi shawara muka ce ma ya bi ya bi unin uwar gidansa da yadda yi ba ma ina da su ba wani abu mara kyau na wata yi tare da annabi yusuf alaihi salam to sai ita matar waziri ta ce yau fa yau kam gaskiya ta yi halinta gaskiya ta bayyana in ya tsira zai kaza kaza lana hasratan haƙo yanzu kan fa gaskiya ta yayin ta lalle ana rawatu annafsi lalle gaskiya ne ni ne na neme shi ya zo mu yi aikin banza da shi ba shi ne neme ni ba wa inna la min as-sadiqina lalle shi kam yana cikin masu gaskiya lokacin can da aka da da da muka dan lokacin da kisan a baya sun taho da gudu tana bin sa suka zo kofar gida sai ga mai gida hatta bakar baba wani ta sai da harin albab to ainihin daga nan ma da tsara neman gaskiya ai gaskiya ta bayyana tun da shi aka zo da gudu yayi da Allah wa ake nema kenan shi ake nema kenan da ce an ga bi da ciki da gudu ne ya ce shi yake neman ta amma shi ta biyo gudu gudu waje daga nan ma gaskiya ya bayyana wa ake nema kenan amma dai da kare kanta wajen mai gidan da sai ta ce masa menene hukuncin ma jaza'u ma na da zaika suwan ya ji auka mu yalin menene hukuncin wanda ya nemi lalata da iyalinka me za a masa wannan wannan aiko da ya kai kurkuku ko kuma a masa azaba mai radadi yuzu sai ya kare kansa sai ya ce a'a hiya rawadatni annafsi idan je ta neme ni ni ban neme ta ba ya ta neme ni to shi ne yarda yau gaskiya ya halinta lalle innahu min as-sadiqi na cewa ni ne na neme shi ba shi ya neme ni ba yau gaskiya ta halinta ta bai- ta- gaskiya ta bayyana kenan
ذلك ليعلم أني لمكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
zalika ya ne kuma mu giwan ladika da khainin da aka kuma ga annan yusuf a shi kenan yanzu gaskiya ta bayyana kowa ya da kai mai gaskiya ne zarin nan ka aka yi ka zo sai ce to kar a yi tsammanin da na yi zuwan nan na ce ji an taba da gaskiyan nan ina so ne kafin in fito kowa ya sani ya riga an nuna makonu bil gaibi cewa shi wazirin nan ya sani cewa fa ban ha'ince shi na nemi iyalinsa ba kowa ya shaida kowa ya tabbata ita ta neme ni ba ya neme ta ba zai ga wani layar da kayan don Allah subhanahu ta'ala baya baya isar da kaidin wanda suke masu ha'inci mu kuwa mutanen gidan annabawa ne irin halin ha'inci ba halin bin inda da yusuf alaihi salam don ha'inci ya da cikin halin munafikai ne kamar yadda wanzu Allah ya faɗa alamun munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba wa idza wa'ada aklafa wa idza tumina khana ashe wannan hali irin na munafikai ne ba halin manyan gida irin gidan annabawa na annabi ibrahim annabi isa annabi yaqub shi annabi yusuf da kuma shi ma annabin allah ne ba irin halin su bane ana radika da ka'ina ba zai ba zai wannan ba وما أبرئ نفسي إن النفس لأمات بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم kaji da halin bayan Allah duk da ya ce ya isar da wannan ne don dai a gane cewa ba fa yayi ne don wai ya kare kansa ba a yayi ne don kowa ya san cewa shi fa a zalunci a kai kurkuku ba ya inci mai gidansa ba wa ma zaru nafsi ba wai ina so in ta ni mutum ne ne kirki wanda ba na aikin banza ba a ni dai na yi wannan ne da in fidda cewa gaskiyan cewa gane cewa ni dai ban hayanci mai gidana wanda ya kai ni ajiya wajen iyalinsa ta na yanje shi na nemi iyalinsa ba inan nafsa a ita rai da amma sun mai yawan umarni da aiki mara kyau ne ko da yake shi annabin Allah ne ba irin nafin sa yake magana ba Allah ya saka shi mu da alheri sai yake jira da yace wa ma baru nafsi bai ce ina nafsi ba saboda shi ba wannan babin ba wannan babin alaihi salam sai yace inna nafsa rai da yayi fada ba ba irin tasa ba irin tasa ba ta inda nafsu take farawa na annaba ba ta farawa a wajen nafsu tana da hawa hawa kaman guda bakwai nafsul ammara bisu نفس لوامة نفس ملهمة مطمئنة راضية مرضية كاملة guda bakwai amma su annabawa suna farawa daga mutma'inna ne su annabawa da ya kai ammara ba in na zo da izar al'amarin bisuri yana ne ba da la'ilmi yake bayarwa cewa ita nafsu dan adam nan duk dan adam nan yake farawa in ba annabawa ba amma sun bisuyi dan adam zuciyarsa wato saboda shi nafsu in za a fassara mene nafsu a jikin mutum wato za a nuna yi kamar jini tana motsi ko da yaushe kuma kamar irin konsan da aka ɗauko ruhu da jismu aka haɗa kamar nan ne mahaɗan shi jiki baya motsi shi jiki kwanciya ya sani da haka ɗauki dole ka huga komin nisan da ya yi zai da ya faɗi ƙasa da za ka tura ƙasa komin nisan rami ba za ta tsaya ta huta ba sai ta samu ƙasa ta kwanta to da yake jiki da ƙasa haka yi shi shi kuma abin da ke so kwanciya bai san motsi ba shi kuma ruhi ya fito fadan Allah ne wajen ba kawaici kullum motsi ake a wajen kullum wajen harka ne ba motsi kullum wazi kullum wazi sha'ani to sai aka ɗauko wani mai motsi aka haɗa da wanda bai motsi aka haɗa to dole ta samu alkali to sai ma suka cewa inda suke haɗuwa cikin nafsu ne kamar ita ce kamar konsan da yake ɗaukar ruwan mai haɗa sai yake haɗuwa a jini za a ga ɗan adam da abin da yake motsi a jikinsa jini ne yake kaiwa amma kuma jini da fitowa sai a ga ya daskare ya zo ba ya motsi a shekai nan ne mahaɗan nafsu wato wajen ruwa da jikin suke haɗuwa kenan sai ya zama shaiɗan ya da tasiri akan wannan saboda zuciya nan ne wajen har da jinin sai ya shaiɗan ya kusa da wannan to da ya zama nafsu kullum wanda ke so barna ka jaraba a gani yaro karami za a kawai ya ture abu ya yi dariya ya ɓata wannan ya yi dariya ya ɓata nan ya yi dariya shi shi kawai barnan saboda nafsin lokacin barnan kawai take so ta ne mai gyara ta daga nan in ta dace sai ta bar amma da bisuri sai ta hau da ta zawo lawama ta mata zargin kanta a yanzu abin da Allah ya yi nan Allah ya bani iska ina shaka Allah ya bani ruwa ina sha ban biya ba Allah ya bani abinci ina ci ban biya ba Allah ya bani kasansa ina kwanciya ban biya ba duk abin da Allah ya min na gobe kuma yana saba masa kan bai kwadan saba wa Allah ba sai yana tana zargin kanta da sabon take lawama tana zargin da sabon take yi to in dai sa'a daga nan sai da zama mulhama fa alhamaha bujuraha wa taqwaha sai ya zama Allah da kansa ne zai rinka nuna mata mai kyau ka zama mulhama kenan sai daga abu ya zo mana kyau sai ga zuciyanka ba ta san sa in ta kai wannan matsayin bai amma ke yi tun ba a gaya maka ma ba kyau ba sai ga zuciyanka ba ta san abun saboda kana samun ilhama daga Allah fa alama fujuraha wa taqwaha in ga wani yake ana maka ilhaman taqwa din abinda Allah baya so kana ganewa abinda Allah yake so kana ganewa kana kiyaye ba ta abinda Allah baya so kana kiyaye kana abin da Allah yake so shi da wani shi da wani shi takwa din kenan yin abin da Allah yake so da bari abin da Allah yake so kayan da Allah yake so shi ne ake takwa to daga nan in ka samu wannan in ka samu sai zuciyar da gaya maka ai yanzu ba abin da ya kamata ka rike kamar zikirin Allah don ka samu ka da miyagun ayyukanka yawan istighfari yawan salatin manzon Allah yawan la ilaha kana cikin wannan kana cikin wannan sai zuciyar da samu nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub to sai ka samu kai gaba kenan yau ka wuce mulhama ka zama mutma'inna daga nan sai ka ji hatifi na Allah na kiranka ya ayyatu hannatul mutma'inna irji'i ila rabbiki ya ke wannan na ta zuwa mazai ko na ki wajen ubangijinki ki bar komai ki kama Allah to wannan baya yiwa sai ka hada kai da bayin Allah su kama hannunka su tafi da kai to in kai sa'a aka tafi da kai din to daga nan sai zan ta wuce mutma'inna ta zama radiya ya zama duk abin da Allah ya ka yarda komai duk abin da hukuncin Allah ka yarda da shi baka da ja kan abin da Allah yayi daga nan ka samu wannan kai ma sai ka zama Allah ya yarda da kai sai zuwa da yayin marbiya ita ayi da dinwa sai ka ji a cikin radiyallahu anhu wa rabbu anhu cewa Allah ya yarda shi ma Allah ya yarda shi ma Allah ya yarda da shi to mun da kai nan da kai sai yake zama kamila ta zama kenan ta zo inda ake neman ta kenan ta ci inda inda ake son ta kenan to wannan shi din ne sai ka hada kai da bayin Allah su ne za su ja ka su kai ka irin wannan zuciyan tana hawa tana hawa tana hawa musamman daga mutma'in nan nan ba ka da sauran karfin ka daga mutma'in nan shi yasa ma qur'anin ma ya maka ishara ya ayyatu hannatul mutma'innatu irji'i ila rabbiki kaman ka tambaya ta yaya Allah farkuli fi ibadi ki je ki ne bayina ki haɗa kai ki shiga cikin bayina su kawo mini ke tarkuli fi ibadi tarkuli jannati wannan malamai shawara nake faɗa shi qur'ani kowanne da kanninsa shi ma sai ya samu irin ta cikin qur'ani kai da suke fa jannati da ake cewa nan su ba su ga janna aljanna irin ta jannatul zakari ba sai a jannatul ma'arif ta shiga da zama kamilan ta samu ma'arifa da san Allah to yana wannan bayan Allah za su jadar da sawa take neman nan saboda haka a kowane ilimi a baro masu shi shi kar abin shi shiga cikin fannin su in an kusa a zauna lafiya in an zata wannan ka sani ba ka ce bata sani ba ka huda amma wannan ilmomin suna nan malamai ne su kuma aikin su kenan yadda ka san lokacin da malaika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na biyu da aka cikin abin hadisin ko cewa na asalin ya zabar rayuwa ne ma Allah ya saka malamin mu da alheri wai kaman ya zo ne yayi bitan gadin da aka yi dan ran da ya zo garu hirayin ya ce manzo Allah ikra'a manzo Allah ce mana bi qari'in ya zai ce ikra'a ya ce mana bi qari'in ya ce da ikra sai uku ko to ashe wai ilmomin nan guda guda aka tambaye shi ne yanzu an shekara ashirin da uku ana yin su da haka an zo a ji bitansa a bakin su a bakin manzon Allah da kansa yace mal islam ya ba labarin islam ikra na farko kenan mal iman ikra na biyu kenan mal ihsan ikama na uku kenan ashe wannan makaman jin sasin ne ina ba da wanda Allah ce a neman bakon nan yace ai da mun jibrilu ne ya zo ya sayar da ku addinin ku to ashe kan dole a bar kowane abu da fannin sa shi mutma'innan na imru ya zo wajen to ya zo makamin ihsan kenan nan dole sai ya jira malaman wajen su kama hannunsa su ja su tafi da shi balle mu zamanin mun nan Allah ya kawo mana abun a fili tafiyan in kai maganar tafiyan keke da mota da babur na jirgin sama ba irin wannan bane in kai na jirgin sama kuma in aka kawo maganar missile da ake harbawa shi ko da shigo wannan guri ko da wani tafiya daban shigo wanda ba irin wancan ba duka kuma duk ilmi ne yake kawo wannan to ilmin duniya ma ya kawo irin wannan balle ilmin sanin Allah subhanahu wataala saboda aka baro masu fanni fannin su in ka ga abin da baka gane ba a fanni kai yi ka ce Allahu alamu in kana so ka sani ka tambayi masu ilmin ilmin in ya dame ka kenan in ba mai dame ka dama abin da Allah ya ce wala tatlu ma laysa ma laysa bi ilm abin da baka sani ka kai shiru kan ka fada jin balle kai ka cikin rikici in yana zai kuma tas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna saboda haka a dawo kan durban musulunci a a kai kada dinka takura abubuwa ba za a gane abubuwan da aka takura dole sai an dawo kowane fanni a masu fanni aka fannin su wannan zai ka ce Allah wa alam na
قال الذي أوتوا به أستغفر نفسي لما كلاه قال إنك اليوم لدينا
وما بروا نفسي إن سلام رسول الله ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك تومي بأسكر نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين annabi yusuf da ya ce shi da abin wannan ba ya faɗa ya don ya kare kansa ba a'a ai ita zuciya kan ma mai yawan umarni da aiki mara kyau ne sai dai wanda Allah ya ji kanta ba wanda Allah ya ji kanta ne ita kan ba ta da wani irin irin halin irin zuciyar su annabawa kenan alaihi musallam in rabbina ghafurur rahim kuma Allah subhanahu wataala shi ma wanda ake umarni zuciyar da ke umarninsa da aiki mai mara kyau ma Allah ya ba shi magani inna rabbi ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai saboda su bayin Allah wato ko tunan wani Allah suka zuciyar su kamar sun yi laifi za ka ji manzo da kansa yana cewa inna wala yaghadu ala qalbi wai zai ji ba ba daɗi haka sai ya isin fayi ɗai yake samun jin daɗi in ji manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ka san shi ne da wanda Allah yake ce masa ina da ga farin lafi ya kalla ma ta kaddam min zambika wa ma ta aka sallallahu alaihi wasallam da man masumi ne ba ma zunubin in akwai ma Allah ya ce ya yafe na farko ya yafe na ƙarshe amma sai yanzu ko ya ji wani damuwa to ya ce fai ka san wannan wani abu ne da ya samu irin nasu na manya ne sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi yuzu yake koyar da wa nan cewa inna rabbi ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne subhanahu wataala da sai ki ji wannan bayani na na gashi yayi bayanin tafsirin mafarki gashi kuma an tara jama'a an tabbatar cewa shi daman an zalunce shi ya kai kurkuku sai ke da kai yanzu kan azo min da shi in ya zo ma zan mai da shi na wani kusa yanzu kan ya ƙara girma a waje na ma zan mai da shi na wani kusa astaghfiru fi nafsi zan mai da shi na wani kusa falamma kallamahu da aka da da annabi Yusuf alaihi salam aka ce to yanzu kan fa ka fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kai da ni ne na zauna a kurkuku shekarun da Yusuf ya zauna aka zo aka ce in zo wallahi ba zan ce a ji a tambayi matan nan me suka me nayi ba ai bin sa kawai zai mu fita in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda in zara wannan sai aku huku amma ai ko ana kira na in jira wasu an ji an tabbatar da gaskiya na sai an ji zan mishi fita duk da tawaje na na su na manyan bayin Allah sallallahu alaihi wasallam ai wala sai aka kai masa kayan mulki a wata riwayan ma sai yake shi ba zai fita ba yau a madadin bidansa yana zo a sallami kowa da kukuku alaihi salam ta rike duk an ba da bainin kowa an sallame shi a barin yusuf kowa ya fito da tare da yusuf a wata riwaya aka ce ya tara su suka yi ya musu wa'azi ya ce ku zo mu yi addu'a ku zo mu yi addu'a suka yi addu'a ga cewa Allah a cikin addu'o'in da suka yi har da cewa Allah ka sauwake wa mai zama kurkuku jin zafin zama cikin kurkuku an da jeta ya ga ɗan gogon waje yana yin kama gidan gogon ma masa daɗi akan ya fito waje saboda wannan abin ta Yusuf ne da Allah ya karɓa yake jin haka a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin zuciyarsa a yayi wanka yayi alola yayi nazira alaihi salam sai ya fito ya yi farojin sarki da ya je sarki ya ja shi kusa ya ce ayyukan in wannan kallamahu da suka yi magana da sarki da ya zo sai yi wa sarki addu'a da ibrananci sarki kuma lokacin yana sarkin ya iya rare saba'in shi sarkin lokacin rayyan ya iya rare saba'in sai ya yi mamakin yau ga wani yaren da aka yi kuma shi bai iya ba a shi annabi yusuf shi kuma ya iya yare saba'in da biyu yana da larabciya da ibraniyancin da sarki bai iya ba da haka da yanzu shiga sai yau sarki ibraniyancin sarki bai iya ba yace wannan wani yare ne yace a wannan yaren kakana ibrahimu kenan ya gaya masa haka yace kai kai suka suka san hira da yarurrukan da sai ji daɗin yusuf sai yace kai yau kan kai innan na zai na makinin wato mutum za mu ba shi dama sai abin da ya ga dama yi aminin amintacce kuma a wajen mu قالت أني على كذا إني حفيظ عليم ana ba da hikayen cewa shi wazirin da ya rike irfi wanda ya rike yusuf a gidansa to ganin abin da yusuf din ya iya sai sarki ya sauke wazirin sai ya nada annabi yusuf a matsayinsa shine matsayin da ya bashi ke makinin ɗin da ya bashi sai allah ya kuma da ikonsa daman ajalin sarkin waziri ya kusa ashe shi kenan waziri sai ya rasu shi kenan ita zulaika wanda ta nemi Yusuf lokacin da yake ɗakinta shi kenan sarki wannan shi kenan sai yake yanzu da ba abin da za a yi sai a aura maka zulaika kuma da zama matanka shi kenan sai aka yi musu aure tsakanin da zulaika malamai suna cewa lokacin tsufa ya fara kama ta amma annabi Yusuf sai mata addu'a ta dawo budurwanta kuma ikon Allah ashe shi mijin nata ma ba namiji bane shi kisir din ashe ba ne jiyo ne bai taɓa taɓa ta ba shi aka zane ta budurwa ma sosai duk dai cikin mujiza na shi annabi yusuf alayhi salam ƙarfi ya kaza a yadda to da haka ya ta an ba shi waziri to shi kuma abin da yake ya hango na wannan tsadan wato wahalar da shiga na na shekaru da sun yin wannan yana tsoron kar a sa wani a wajen abu ya rikice da haka yana so shi dai ya rike wajen ma bayan inda aka ba shi kuma a haɗa masa da wannan wajen ma don ya kiyaye faɗawa halaka sai ya ce itsani alaka za a yi rabbi ka sa ni in zama ni ne wato mai kula da tafka ta ƙasar masar gaba ɗaya inni hafizun alimun ni mai kiyayewa ne kuma alimun masani ne malai suka ce duk abin da dai ana yi a hukumance a zamani yanzu wato nan za ga cewa na qur'ani na Allah ake aro ashe idan aka je neman aiki aka ce ka kawo cibi naka ashe ana so ne a ga irin maganar da yuzuba ya faɗan nan kana da shi hafizun alimu cewa kai mai kiyawa ne kuma ka san aikin da za a sa ka iya shi kafin a baka shi ba yanzu ka ce kuma nan in yau zai lalace rikice za ka yi roƙo a baka don a hadisi ana cewa wanda ya nemi shugabanci to bai tantance shi ba ai ga amma yanzu abin zai rikice in ba kai ba wanda zai gyarawa za ka yi nema a baka ga nan yusuf ya nema a bashi saboda shi ne sun iya tafiyar da abin abin a samu a tsiyar cikin wannan bala'in da za a fada kuma malai suna amfani da wannan ba cewa ba za a yi aiki karkashin gwamnati wanda ba musulma ba nan ma ka ce to ga yusufu yana neman aiki wajen sarkin da ba musulmi ba dole ba musulma ba a yi nan aiki kai dai za a tambaya aikin naka kan dai ka yi aikin da ya saba wa shari'ar ake so kai ka yi dai aikinka wanda zai zama daidai da shari'ar ko da ya kai aiki karkashin gwamnatin me ba ta musulman ba dai ya zama in ka karba ka yi aikin irin na naka na shari'arka kamar da kuka kwanakin baya ko jiya da gurbe garan jiya alkali yanzu a kwakwan sun ake ba su da shi ake su yi aiki ta ya za su yi shi ya ce sai ya ki a zuciyansa in ji ya zai gaban sai ce Allah ka sani da ni za a bani dama in yanda nake so da na ta zan yi amma tun da wannan bai samu ba ya Allah na ki a zuciyana sai ya zama cika cikin hadisin wanzu Allah ya ce ka hana wa mara kyau da hannunka in ba ka samu dama ba ka hada bakinka in ba za ka iya ba ka ƙi da zuciyanka ba zai yi wani kyawun da zuciyan ka sa a san wani bayan amma ka zama kafiye dai don shi wata ita kawa ka fitar da rai ne da ba ta amma ya kaci gaba da hannun kafirai a gwanda namun su yi amma dai su yi kiyaye ba da aka fitar da rai ne ko zai ke dai yadda muka faɗa jiya cewa musamman muna ko tuna na nan arewa namu a nan ƙasar tamu alhamdulillah cikin ashirin da biyar ashirin duka da musulunci ake yi sai dai in alkali ne ya gida mai son zuciyarsa yani alaka za a yadda ya fi zun ali annabi yusuf ya yi roƙa cewa shi wannan sarki ya sa shi akan taska wato tirjara wato wajen ajiyan gwamnati duka ya zama yana hannunsa ya zama ma'aji na gwamnati ya zama baitul malin gwamnati da komai dai kaza in dai taskar gwamnati gaba ɗaya zama tana hannunsa ne da shi zai ga jujjuya ta da kuma aka ba shi wannan din ko da yake malai suka ce ba ba shi a lokacin ba sai daga baya ta wanda yake roƙa yayi sai ke ta zamu duba mu gani wai ya shi dai an tabbatar shi din abu da hafizu alimu ne amma da yake ya roƙa ne sai ya ce zamu duba mu gani da yake roƙa ba ba shi a lokacin ba sai daga baya aka ba shi duk dai karatu ne ake bamu cewa dai kullum mutum ya kasa neman gyara a zuciyarsa kullum kasa neman gyara kokarin gyara a zuciyarka sai Allah ya gyara mana gaba da Allah ya gyara mana kuma nan ana karantar da masu mulki ne cewa ba komin lalacewan abu in za ka sa Allah a gaba Allah zai kama fita komin lalacewan abu Allah ne mai gyarawa to a sa Allah a gaba a gani Allah zai kama fita in da aka sa Allah a gaba to Allah da kansa ne Allah zai kawo zai kawo mafita musamman ma irin alƙalan ana ba da kaya alƙali in dai ya sa gaskiya zai yi to sai Allah ya kawo da ya yi gaskiya ana ba da kaya wani bawan Allah zai je aikin haji sai ya bi ta Misra da kuɗi eh to kai ya je ya kashe kuɗin wajen dawa ya guziri sai da wani amintacce ya ba shi ajiyan kuɗin ya caje min kuɗin nan don in na dawo in samu kuɗi na sai ya karba da ya dawo ya ce kuɗi na ya ce wani kuɗi a na ba ka kuɗi ka ajiye mini ya ce ni ka yi kukuwa ba ni wani gaba mai kamata ya ba ni gaba ba to lokacin ba rubuta ba ba shaida ba inda ya iya to sai ya je ya taɗa wa alƙali cewa ga wane wane wane wane yadda muka yi da shi a yau da shi ke bani da shi a ƙasa yace a kira mutumin da aka kira shi ya zo sai yace kai ne wane dan wane ta wato an kawo dukiya na marayu ne ana neman amintaccen da za a ba shi ajiye wannan dukiya saka wa sunanka da haka na kyakan yanka ka je ka jira za mu neme ka za a baka ajiyan wannan kuɗin baya da sai kira wanda ya kawo su ƙara yace ka je ka ce masa ya baka kuɗinka in ba haka ba za ka kawo shi ƙara wajen alƙaliwa ne ka kyawu sunana shi kenan sai ya ce masa malam kuɗi na ya ce wani kuɗi ka daga wani waje ya ce to tun da ba shaida sai alƙali kenan na ji an ce alƙaliwa ne mai adalci ne da haka zan kai ka ƙara wajensa ya ce wai kuɗin naka kan nawa ne ko kudin da aka nawa ne sai ya fara ta gashi shi kenan magana ta kare wato da kai zai bada sunan da alkali alkali ya fasa abin da za a bashi nan sai ya dade ya dade ba da zai shi ba sai ya dawo da alkali dan ga dade na zo magana shi ai mun sa wanda ya ji kama na mun bashi a yi da wanda gudun wannan haƙƙi ne sa aka masa haka an je irin wannan bawa kuma bawa mai jiki ƙato suna tafiya da mai gidansa kuma ma sai suka je magunta gari kawai sai bawa ya juye shi ne mai gidan tun da ya gan shi mai jiki karfafa sai ya je shi ne mai gidan aka yi sai da samu shaida an yi alkali alkali ya ce a zo da haka zai sai aka samu danga irin ta zanen nan yace duk ne ko hannunsu da bawan da mai gidan a sako a sako hannunsa bai san me za a ce ba sai aka sako hannu sai aka kali yace wane yanke mu hannun bawan nan bawa sai ya ji hannunsa ya nan shi bawa ne mai gidan shi ne ka sai mai ji hannunsa ya san shi ba ba ba mai ji hannunsa ba kaga sai aka kaga shi kenan ne ai bawa ashe shi ne bawan kenan sai irin wannan da yawa ana ba da ka irin wannan ma cewa sun an je wani ma ya bada ya bada jin kuɗin nasa irin wannan shi ma aka aka rasa yadda za a yi aka aka wajen alƙali alƙali aka rasa shaida aka rasa shaida sai alƙali ya ce kai wa'ayi na aka dashi wannan kuɗin ne yace gillo wata bishiya yace to ku je da dakaru na a tambayi bishiyan yau bishiya za ta bada shaida sai aka tafi amma a bar wanda ya kawai kuɗin kusa da shi yanzu ya kawo abinci suna ji suna ji suna ci suna ji suna ci sai ya ce kai sun zai yanzu ba sai ce jin ayyukan da nisa ana cin abinci ana cin abinci sai ya kare ce aka fi kuta yanzu ba shi ɗaya yanzu a wajen da nisa yi kenan da haka sai suka dawo sai ya ce suka ce ai ranka da mun je mun yi ta magana mun yi ta magana bishiyar nan ta ya ta ai ta ba da amsa a nan da bai san wajen ba ya aka san nisan wajen a ce ya sabi kuɗi a wajen ke ta magani kan zai kuɗinsa to irin wannan akwai inda an sa Allah a gaba aka ce gasken zai to Allah zai tafi yadda zai inna yau a fizin alim na ta Allah ya sa amsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kullum shi suke gaya mana yana son mu da alheri da yawa ko ba za mu sha wahala shi yasa waɗansu ibadun ma baya matsa wa kansa yayi don ga ga kokoyo balle Allah ya gane wajabta sallallahu alaihi wasallam wai na filin ba sai ya shiga gida yake yi don kar a rinka masallaci a gani a fara ana koya Allah ya wajabta sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗansu abubuwan sai waɗansu wa'insu sahabbansa ne suke ɗauke masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce kullum yana cikin alwala amma to in yi kullum yana cikin alwala wa'insu bayan Allah za su matsa wa kai dole sun yi wannan sai yake sauran yogansa lokacin aula ya wani sai zana ba wani ne don da zana amma sai aka samu Bilal shi kuma kayan manzon Allah ne shi ko kullum cikin alwala da haka in kana son wannan ma ga abin koyi ka samu amma shi wanzu ala ya saboda da kai a wahalar da al'umma su sallallahu alaihi wasallam saboda haka azumin manzo Allah akwai lokacin da ya kama wani azumi ma sai da yake wa sahabbai ku bari ba za ku iya ba ba a shan ruwa ai a kwana yau bai ce bai sha ba gobe a kwana bai ce bai sha ba a kwana uku suna bisa yace in ku kanku ci ku sha ba za ku iya ba ni wajen Allah nake kwana can nake ci nake sha saboda haka annabin ne ya faɗi sai mu dawo din da kansa sallallahu alaihi wasallam wani sahabinsa ne mai yawan azumi mai yawan azumin sa dawa sai matansa ta kawo ƙara cewa wane sahabin sannan mai yawan azumi ne maza sai ya kira shi an ban labarin kai kana yawan kana kwana sallah kana ini azumi go ya ce ya rasulullahi ya ce a'a jikinka na da haƙƙi iyalanka suna da haƙƙi ka rage ka rinka yin kullum wata azumi uku ya ce zan iya jikina zai iya fiye da haka sai da ka rinka yin alhamis da juma'a ya ce alfin da alhamis ya ce azumi jikina zai iya haka zai iya fiye da haka sai da ka rinka yin yau in ka sha ruwa me wa ne ka tsawon rai fa yau in kai azumi gobe ka sha ruwa ya ce azumi zan iya fiye da haka ya ce azumi kan ba fiye da haka irin azumin dan uwana Dawud cewa zai yau gobe ya sha ruwa zai yau gobe ya sha ruwa shi wannan sahabin ko zai tsawon rai yake ina ma a ce na kai rufkan maza tun da farkon nan wai ina ma a saka rufkan farkon nan gaji har kai ba zai daina ba yace amma jikin su yayi launi ba zai iya yin wannan din ba ba sai dai yayi sati yana azumi yayi sati yana shan ruwa ba zai iya yau gobe ya sha ruwa da jikin yayi rauni sai dai ya samu dogon lokaci ya shan ruwa ya samu dogon lokaci yana azumi haka yake yi saboda haka manzo sallan shi ai sauke yake nema na shi yasa ma ce in zaka dauki aiki na nazila ka dauki wanda zaka iya don Allah baya kosa sai in ka kosa a cikin nayi fili duka ba kaman wutiri don wani sa ga ba kaman farilla ce wutiri daga sai rakata ne fajiri to sannan akwai idiyoji kuma idin karamar sallah idin babban sallah suna zuwa cikin manyan manyan nazifili sai kuma wanda ake so mutum duk dare in ya samu ka yi raka a goma ka yi shafar da wuta yi sha uku kenan ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan musamman darrukan azumi amma shehu mu shehu radiyallahu anhu yana wasiya yace a matsayin ka mai gogari tsakanin dare da rana a samu kai raka'a hamsin hadda farillanka tsakanin dare da rana a samu kai raka'a hamsin hadda farillanka kana da farillai sha bakwai ko a zahar hudu la'asar hudu nawa mangariba uku sha ɗaya isha'i hudu sha biyar asubahi biyu sha bakwai da kana da fayalle sha bakwai ka kawo nafila talatin da uku ka haɗa da sha bakwai nan ka yi hamsin sai ɗaya kuma kan sunnonin manzon Allah dai sai ya ce ka yi raka a tanin fajiri daman sunna ne ka samu biyu ko bayan asuba bara ta fito ka yi walaha raka biyu hudu kafin sallan azahar ka yi hudu bayan sallan azahar ka yi hudu sha biyu kafin la'asar ka yi hudu sha shida bayan magariba ka yi biyu sha takwas bayan isha'i ka yi biyu ashirin da daddare ka yi goma talatin ka yi shan da wuturi talatin da uku kenan da haka wayannan sun shoye baya ka hada ka samu hamsin din kenan saboda haka kuma duk za ka samu hadisai ne sallallahu alaihi wasallam don ga cewa malaman namu su ne malaman shehun mu kam shehun mu shehu Abdullah wannan shehun nuna wa duniya ne shehun nuna wa duniya ne lokaci in an yi taron rabiɗa na malaman duniya in ana cewa kowa shehu shi ba ba ake ce masa a wajen ya je ya je Misra aka tara malamai suna kuka cewa akwai malamin da ya kuka ce bai tsammanin zai ga malami da irin irin Ibrahim ba saboda jin kasun da yi kai ko baki malamai larabawa suka yi a misra ba za ba wa limancin azhar wa bako komin da suka baraye amma da suka yi yawa jalla wani suka ba shi shi ne ya jagoshi jan sallan juma'a azhar ga bakar fatan ma kuma wanda ka san cewa shi shehu shehu ne malamin malamai ne saboda haka yin faɗi magana ma in ba gane ba kai ne baka zo wajen ba gaba za ka gane kai a tajjidi fatiha za mu fati dai an da ku an yi shi jabi Allah wannan sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah bi alamin Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya zanta ta kasan mu ma da gobe Allah ta mice su daga azun da Allah mana maganin su dan da kiyaye wajen Allah na alheri Allah ya ba mu wani wajen zo Allah ya kiyaye mu mai tsara mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya ga wanda ya duka Allah ya biya mana kasan mu Allah zama da lafiya Allah zama da lafiya wannan kuji da ake ciki Allah yayi Allah yayi Allah yayi wannan rashin rashin rashin tsaro da ake ciki Allah ya kawo tsaro Allah ya yi jin tsoro Allah ya yi jin tsoro baka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu mu Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara jawana kwanansa Allah ya kara sa yadda da nasa da karfin jiki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da albarkansa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana san manzon Allah san mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada sa da fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waddallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والكاتب لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى سعرك المستقيم وعلى آله حق الدين العظيم سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين